بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Uh, barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a wanda shine yammacin 29 ga watan Zulhijja shekarar Hijira ta 1445 daidai da lissafin 5 ga watan Julai na shekarar miladiya ta 2024 uh, daga wannan aji namu na Faslul Sheikh Al-Albani al-Usul daga makarantar Darul Hadisi Salafiya da ke Zaria a Najeriya inda muke karatu a littafin Tazkiratul Muta'allimin binu'util ulama'ir rabbaniyin da muke watake da wato siffofin malamai na kwarai wannan shine darasi na goma sha takwas insha Allah idan ba manta ba muna bibiyan wannan malami malam Dr. Muhammad Sani Umar rijiyar lemo hafizahullahu a inda yake mana magana akan siffa ta bakwai ko wadda take magana akan nam girmama malamai girmama malamai shine siffa na bakwai ya fara kawo mana misalai daga wannan ainihin wato siffa sai ya yayi dajiya yace luhumul ulama'i masmuma naman malamai yana da guba wato yin gulmarsu da cin zarafinsu yana iya sanya mutum ya ciwo kanshi wata wata guba mai haɗari kwarai da gaske to kafin mu shiga akwai ni zance da nayi a darasin da muka da da safe ishara zuwa ga wani mafarki na da al-Imamu Ibn Kathir ya kawo a cikin al-Bidayah wan Nihaya to bayan mun tashi sai na ƙara dubawa naga cewa nayi kuskure wajen bada labarin mafarkin gashi a takeice daga littafin Ibn Kathir albidayatu wan nihaya wannan yana cikin mujalladi na ƙarshe na littafin juz'i na na 14 na littafin a bugun wato maktabatu daru ihya'i turath al-arabi a inda yake fada a shafi na 332 ibnu kathirin yace manamun gharibun jiddan wani mafarki mai ban mamaki sosai shi ibnu kathirin shine mafarkin yace ra'aitu fi lailatul thnaini wa 20 al-ithnain athani wa 20 min al-muharrami sanata 63 wa 60 wa 700 a wani dare na 22 ga watan al-muharram shekara ta 763 nay mafarkin ash-sheikha muhyiddin an-nawawi ya mafarki ya ga nawawi a cikin mafarki rahimahullah fa qultu lahu sai nace mishi algafata malam ya sayyidi ash-sheikh lima la adkhalta fi sharhika al-muhadhab shay'an min musannafat ibn hazm me yasa a cikin littafin ka al-majmu' gashi na bayan mu al-majmu' sharh al-muhadhab ko an dauke shi daga nan gashi nan ko na'am a cikin wannan sharhin naka me yasa gabaki daya baka taba kawo wani zance daga ibnu hazmin ba wai sai nawu yace mishi a mafarkin innahu la yuhibbu yace ni bana kauna ibnu hazmin fa qultu lahu anta ma'zurun fihi yace algatu malan kana da uzuri fa innahu jama'a baina tarafayn naqidaini shi ibnu hazmin ya hada abubuwa guda biyu masu sabani da juna in kun tuna mala sha ambatan wannan shine a wajen aƙida inda ya kamata ya zama da zahiranci sai zama da ta'awili a wajen fiqhu inda akwai sassaucin ta'awili da canza fassara sai zama da zahiranci to shine jama'a tarafai naqidin to a cikin mafarkin sai yake cewa bayan da ya mishi bayanin wannan sai yake cewa thumma ashartu lahu ila ardin khadra'a tushbihu an-nakhila bal hiya adra'u shaklan minhu sai na nuna ma nawawi ɗin wato a cikin mafarki na ce kalli wannan farfajiyar wata gona ce wacce take cike da bishiyoyin dabino sun yi kore shar amma kuma ga alama duk sun lalace kamar a ce wato wani ciwo ya kama su babu 'ya'ya la yantafi'u biha fi istiglalin wala fi istiglalin wala ra'ayin ba za a iya cin moriyarsu a ta hanyar kiwo ko noma ba fa qultu lahu sai na ce mishi hadhihi ardu ibn hazmin allati zara'aha kaga wannan gonan ita ce gonar da ibn hazmin ya noma wannan shine ayyukan shi ga ga yabanya amma babu wanda yake kulawa da ita kaga yake kamar da maganar da zahabi ya faɗa din sai ya ce kala yace undur hal tara fiha shajaran musmiran sai yace mun ka duba ka gani shin kaga wata bishiya mai dan itace a ciki au shay'an yuntafa bihi ko abin da za a ci amfani fa qultu inna ma tasluhu lil julusi alaiha fi dawil qamari yace abin da za a yi kawai shine da daddare idan akwai hasken farin wata a iya zama a ciki a huta amma dai babu dan itace babu inuwa mai kyau babu wani amfani Allah ya gafarta musu gaba ɗaya shi ma abin da ya ce kenan ya ce rahimahumallahu Allah ya gafarta musu gaba ɗayansu to kaji wani ita ce abin nan sai yake cewa ga sharhin da ya yi sai ya ce fa haza hasilu ma ra'aituhu wa waqa'a fi khaladi wannan shine abin da ga mafarkin kuma sai ya tsaya mun a zuciya annabna hazmin kana hadiran hadiruna inda ma ashattu li shaykh muddin ila al-ard al-mansubati li ibn hazmin kuma ibn hazmin yana tsaye a wajen nake nuna wannan ayyukan nashi wa huwa sakitul la yatakallam bai ce komai ba Allah ya gafarta musu to wannan saboda nayi kuskure wajen hikayar labari ne nace in bishiya suna tsaye a kasan shi to sai mu kuma cikin littafin inda malam Dr. Muhammad Sani yake cewa mimma yunaqidu ta'zimal ulama'i wa yatanafa ma ihtiramihim wa ijlalihim at-ta'an fihim wal waqi'atu fi a'radihim da gaske abin da yake cin karo da girmama malamai yake cin karo da ba su darajar su akwai at-ta'anu fihim mutun ya zama mai sukar malamai wal waqi'atu fi a'radihim mutun ya zama mai afkawa cikin mutuncin malaman musulunci wal hattu min aqdarihim da kokarin kwashe darajar su wa tadkhimu akhta'ihim da kuma kambama kurakuran su haythu sabatat da gaske ne malami ya kuskure amma sai a ruruta abin a nuna kamar cewa kawai wannan malamin ya farga ya gama lalacewa wa nashruha da kuma yayata kurakuran ai ta yayatawa ai ta cice kuce ai ta reposting din su yace litawassuli bizalika ila za'za'ati thiqatin nas bihim ya zama ana yin haka ne kawai dan a tsanantu da wannan zancen izuwa ga aga cewa an jijjige mutuncin su a cikin mutane mutane su daina mutunta su wa tanfiril ammati min sama'i kalamihim da kokarin kore mutane daga sauraron maganar su wa atimadi fatawihim ana so mutane su daina yadda da fatawan malamai wala shakka anna hadhihi jarimatun bi haqqid din bada yace babu shakka akan cewa wannan wani criminal offense ne da mutane suke wa addinin musulunci zama ku ruwa kuma yadda mutane suke gano wannan abu ne mai sauki yanzu ko yau za ka ji wannan goma za ka ji jama ka ji cewa a daina biya wa malaman nan ba sa jin tsoron Allah to shi dai Allah ce su suke jin tsoron shi ta wa za mu kama taka ko ta Allah jama kun ga malaman nan su suka ja mana duk bala'in nan da muke ciki kamar su suke rike da ƙasan kamar su suke faɗa a yi ko ka a yi ina ka mai da gwamnoni waɗanda suka tirsasa wa delegate dole suka zaɓi wanda suke so ina ka sa su nisa ba a zagin su duk hayane da malami zai ba ta wuce kawai a ce an gamsar da shi akan wani ra'ayi ya zo cikin jama'a shi ya faɗi magana an ba shi kuɗi ba a ba shi ba Allahu ya alamu jimata amma dai babu malamin da ya je ya ce dole sai ka ɗauka ƙwara ka ka dangwala kuma yanzu babu malamin da in za a yanke wani hukunci sai an ji shawarar shi to ina gwamnonin nan na arewa maso yamma waɗanda su ne da ƙarfin tsiya ana so ba a so suka ce dole sai an yi 'yan siyasan da ake yi din ba ka taba zuwa ya ƙara aibata su amma za ga mutane irin masu ra'ayin boko da iya shege kullum Allah Allah suke gwamnati ta kuskure sai su ɗauko fayil ɗin malamai cewa to kun gani abinda malaman nan suka ta ta haka mun gaya muku zai jin maganar malaman nan malaman nan kaza har ma a dinga cewa in dai ba su fito sun caccaki gwamnatin ba to ya nuna cewa ƙarya suke abinda suka faɗa da kaza ne to wannan duk shine ƙoƙarin raba mutane da malamai raba malamai da mutuncinsu wato abinda ake so a gane shine shi malami na addini shari'ar musulunci ta tace dole a girmama shi ko bai karantar da kai ba in kuma ya karantar da kai to yanzu kuma yana da wani haƙƙi na musamman kai a kanka kuma gane kamar yadda duk dattijo a cikin addinin musulunci da al'adar mu ta gari dole ka mutunta shi idan kuma ya haife ka ko ya yi sa'an mahaifinka ko ya yi abokantaka da mahaifinka to wannan kuma yana da wata haƙƙi na musamman amma ko baka taba ganin shi ban ga mutum da alamar ya tsufa ya yi shekaru ya yi farin gemu ba ce ka mai wulaganci ba ba ce ka ci zarafin shi ko ka nuna mishi kai wai dan bariki bane to kuma sai ka samu ƙarin wani abu akan haka cewa kuma abokin mahaifinka ne ko sa'an shi ne a shekaru ko sun yi fatauci tare balantana kuma ce kanin babanka ko wan babanka ko makamancin haka Allah gafarta mana malam yace babu shakka wannan laifi ne a cikin addinin musulunci idhiya sabilun ila ifsadil ilmi alladhi yahmilunahu was-sadd an sabilillahi alladhi yad'una ilayhi kuma wannan hanya ce ta katange mutane daga cin amfanin ilimin da malaman suke dauke da shi hanya ce ta katange mutane daga abin da suke kira zuwa ga shi na tafarkin Allah يقول مالك بن دينار البصري كفى بالمرء شرا الا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين ya ishi mutum sharri diba albarka ta ishi mutum a ce shi ba mutumin kirki bane sannan kuma bai tsaya iya kasance shi mutumin banza ba sai ya ƙara kuma da kwasha mutuncin mutanen kirki wanda ya ishi mutum sharri wa yaqulu abdullahi ibn al-mubarak al-khurasani man istakhaffa bil ulama'i dhahabat ukhratuhu wanda yake cin zarafin malamai to zai bata lahirarsa umman istakhaffa bil umara'i zahabat dunyahu wanda ke cin mutuncin shugabanni shi kuma zai bata duniyarsa domin za su iya lalata mai duniya za su iya rushe mai gida za su iya kwace mai kudin sa za su iya kama shi su kulle za su iya batar da shi za su iya kashe shi za su iya rendering din shi useless to kaga ya bata duniyarsa umman istakhaffa bil ikhwan wanda ya wulakanta ƴan uwansa makusantansa zahabat muru'atuhu shi kuma zai zubar da mutuncin kansa ko aure ka je ne ma kan cewa baka zaman lafiya da ƴan uwanka baka zaman lafiya da abokan babanka ba wanda ka san mutuncin kowa a gari ba to ai za ka cewa wannan in dai iyayenta sun sa abin da suke sai to wannan bai ci ta ba shi aure ba shi sa jama'a ko ta kalma da muke yawo da ita a cikin mu ku daina fadin ta kaji mutum yana cewa duk duniya ba wanda ya isa wannan ba kalmar mutanen kirki bace jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kama bayi a a lokacin yakin badar ne yace da wane yana nan wannan nan fa wani kafiri ne ce in yi min magana ya roƙe ni zan kyale su wato karka zama kana ikirarin kai ba wanda ya isa da kai baya daga cikin ɗabi'ar mutanen kirki a ce ba wanda ya isa da kai duk duniya kuma akan wani abu wanda ma halaka kuskuren tunaninka ne ko wani ra'ayinka kawai da yi magana kawai ce duk duniya ba wanda ya isa mu ba ma jin magana kowa to kaga wannan idan za ka zo ka je neman aure sai ka je aka zo tambayar wani sai ce eh to wannan yaran da yana yawan faɗa wannan kalma kaga idan masu kirki da idan masu hankali ya ce to wannan ba ba dan mutunci ne da za ba shi aure ba ma'ana muka ba shi auren ƴan mu idan ya samu sabani da ita wala mu wala iyayensa wala waɗanda ya turo ba wanda ya sai ga mai kenan ko ai akan ce a ce wani bai da mafaɗi to shine mai cewa duk duniya ba wanda ya isa shine shine mara mafaɗi mu kiyaye jama'a malam ya ci gaba da cewa wa fi lafdhin lahu haqqun alal aqili alla yastakhiffa bi thalathatin duk mai hankali ya kamata ya gane cewa ba a wulakanta mutane uku al'ulama'u al'ulama'i wasalatini wal ikhwani badali ne akan bi falastin ko kuma ana iya barin shi kuma ya zama al'ulama'u din sai zama wato isti'inafi malamai da masu mulki da ‘yan uwa waɗannan duka ba a wulakanta su walwaƙiyatu fil ulama'i zambun mumitun lilkal fadawa cikin mutuncin malamai zunubi ne mai kashe zuciya zaga mutuntun yana yi kadan kadan har sai ya sai ya yawaita muna yawan buga misali da da wancan dan gidan Nasiru Kabaran dan ni a wannan zamanin ni da ban taba sanin wani mutum irin shi wallahi wanda kaga abin da ya dinga yi kenan farko mutanen gidansu wanda suka fi shi ilimi suka fi shi shekaru su ya fara aibatawa akan rike mukamin shugabancin kadiriya ana nan ana nan sai ya fito daga gidansu sai ya fara aibata malaman da suke rayuwa a gari guda wasu ƴan ƙungiyarsu ta kadiriya wasu kuma cikin ahlus sunna da ƴan tijaniya ba wanda ya kare ba wanda ya kyale tun yana yin haka sai ya tsallaka kuma ya wuce iya Kano ya fara taba na Borno da na Bauchi da na Kaduna kun ga ya fara fada scope din shi ko yana nan sai wuce zamanin shi sai ya koma kan Shaukani da Suyuti da Badruddin al-Aini da Ibn Hajarin wannan duk cikin mutaakhirin yana nan yana nan har sai ya fada kan Ibn Taymiyyah kaga ya fara tsokalo sama da da tsinke ko aga ake cewa ko kafin a ankara ya fada kan tabi'ai da atba'u tabina ya taba maliku ya taba zuhuri ya taba abu hanifa ya taba ba a ankara ba kawai auka kan sahabbai shi sahabban ma ba iya waɗanda ƴan shi'a suke zagi ya tsaya ba har wanda ma babu wani taba zage shi a cikin sahabbai shi sai dai zage shi ya taba anas ya taba sa abu hurairah ko dama wannan yanda ka san yanda ka san kasar kasar kasan takalmin shi to bai kare ba sai da kai kan har uban gidan gaba daya Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to daga nan ne Allah ya mishi nakalal akhiratu wal ula dukka al'umma suka yi hujumi akan shi da ƴan gidansu da ƴan wajen gidan da kowa babu waɗanda suka goyi bayan shi sai wanda suke ko dai jahilan mabiyansa ko kuma tantiran fasikai zindikai masu irin tunanin shi su kare suka goyi bayan shi amma duk wani musulmi da ke da ragowan kirki a tare da shi ko da cikin cokali ne sai dai Allah wale da abin da yake to ka kalli mafarin mafarin da mai fara da zagin malamai sauraka wani wata magangara ce mummuna da ke kashe zuciya ma'ana mutuwar zuciya shine mutum ya waye gari bai jin tsoron yin duk wata barna shi barna shi ita ce magana sai dai waye gari bai jin tsoron faɗan magana ko mummuninta kuma shi yake suranta ta da kwakwalwar shi ba a taɓa samun wanda ya faɗe ta da wannan munin magana ba kai da kake da hankali baka iya kaito magana baka iya faɗanta sai dai a danna kasar ɗin shi a ji abin da yake faɗa an ce akwai matar da aka danna mata kasar ɗin shi a wani gari sai da sai ta rashin lafiya ta dinga kuka tana Allah ya isa cewa ya aka jadda ita wannan mummunan magana da yake dangantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kyauta don haka jama'a mu kiyaye kaka ga wai ka fara da wasu sa'o'inka ko wasu malaman ango ka dauka iya nan ne a cikin sa Allah akwai wani wali wannan ka taba alkadarin sa sai Allah ya zamar da kai daga jadda sai ka zuciyarka ta lalace kana sukan kowa baka jin tsoro yace a yace zakartu yawman yaqul makhraj ibn al-husayn haddathana ba'du ashabina qala zakartu yawman abd inda al-hasan ibn zakwan rajulan bi shay'in faqala ma ala tadhkuru al-ulama'a bi shay'in la la tadhkuru al-ulama'a bi shay'in fayumitu Allah qalbak kaji magana yace an ambaci wani malami sai na ambaci wani aibinsa sa sai wannan malamin alhassan ibn zakawan sai daka mun tsawa ya ce a hirɗinka karka dinga ambatan malamai da wani abu na ɓatanci Allah zai kashe zuciyarka wannan yana cikin littafin tabiyun kadhibil muftari na abul na ibnu asakir wala raja'a li falahi talib ilmin yaqau fi aradil ulama wa yat'anu fihi ba a sa ran samun wata riba ko wata wata albarka game da ɗalibi da za ka gan shi ɗan tsito amma ya zama aikinsa aukawa cikin mutuncin malamai da su kansu ya ƙulu sinan ibn zaid ibn sinan al'asadi ya ce idan kana ɗalibu da ilmi la ya ta'allamu au ƙabla an ya ta'allama mas'alatan fiddini ya ta'allamu alwaƙi'ata fin nasi mata yuflihu ci haka samu ɗalibi kafin ma ya san me ilimi kafin ya gane wata matsala ta addini ganewa mai kyau sai aka same shi da cin mutuncin malamai da zaki sito shi zai tsira yanzu ya fara karatu yanzu fara koyon ta da baki bai san ka'idojin ilimi sani na gaske ba ya dan san dai abu na haka tsillin tsillin da yake ji a bakin malamai amma da dan wannan abin da yake ji ya shafa irin shi toka shi ma sai ya hau facebook ya fara zagin malamai to wannan shi zai albarka ko kuma ya zai ce zai kafa makaranta ko zai kafa wani wa'azi ko zai dinga aika musu wani ma zai a shari'a ya kama sunan malami ya masa to yaushe wannan zai albarka jama'a ya zo ya shiga abin da malaman su sun dade da sanin abin shi ko bai san shi ba sai ran da aka tada rigima kamar wacce rigima da aka yi akan azumin arfa din ran asabar wani bai san kan abin ba sai ran da aka tada rigima amma zai zagi wani malami akai saboda malamin bai faɗi irin abin da ra'ayin shi ke so ba to wannan yaushe zai yi albarka babu rana هذا إذا كان في أحد العامة idan mutum ma yana zagin ɗaya ku mutane kenan fama baluka biman ya takallama fi khulasatin nasi da kake gani ga wanda yake zagin keɓantattun mutane wa humul ulama wa du'atu ila Allah wa kad kanat jama'atun min halab min halabi suriya wa kad kataba jama'atun min halabi suriya su'alan ila shaykh shahabuddin ahmad ibn al-azra'i amman yat'anu fi shaykh al-islam ibn taymiya ah afwan wa kana la yatakallamu wa kana yatakallamu fi majlisihi bi في مجلسه بعينه في أهد فإذا تكلم بذلك نهاه وأسكن وأسكته shi wancan malami na'am Sinan Zaid ibn Sinan ya kasance bai barin wani a majalisin sa yayi magana akan wani mutum a keɓance ya ce wani ya kawo gulmar wani malami da kai haka zai hana ka kuma zai ce kai shiru Allah ya zika mal albani namu shi mal albani ba ma hana ka zai ba kawai sai ya sai ya kunyata ka duk wanda ya taba kai gulma gaba mal albani ya san wannan kunyatawa zai yi kamar bai san kana yi ba sai ran daga mutumin da yace ko faɗa abin da ka faɗa gaba wani ga wani eh wani eh malam ne kace ran nan to wannan sai yasa duk iya gulma ka sai ka kiyaye shi ka kiyaye shi ba ruwan malam ganin ido bai hana shi cin kai Allah ya gafarta mai to da haka jama'a mu koyi wannan ka koyi hana yin gulma a majalisinka ka kuma jirisin fira ne a koyi ko da wato in za a kawo magana to ya zama sai dai a kawo ta da sigar ka a ayyana in ta zama dole amma in ga malami wato zai ba da dama a majalisinsa wani ma a wurin laccarsa ko a huduwarsa ta juma'a a dinga yin a mai da wuri kamar samina kowa ya dinga ba da abin da larabawa suke cewa mudakala kowa ya dinga ba da entry ɗinsa kaga wannan ai jama'a dole dole ɗaliban wannan makatar su koyi gulma za ka gan su ƙwararru ne akan gulma kuma ita gulma wata shu'uma abu ce ka sani duk wanda kuke yi da shi to yana yin taka da ɗayan wannan shine shu'umcinta babu wanda yake gulma za a ce iya kai da shi ne kawai kuke gulma daga kai sai shi kamar yadda daga kai sai matarka kuke sirrin kwa na aure a ɗaki to ba haka bane shi mai gulma kamar karuwa ne matar kowa wato in dai zaka dinga zama ana ana gulma da kai to ko za a ɗauki taka kuma a kai domin an je gaba mafi karanci shi ne a ce kai malamin nan magulmaci ne yana son jin gulma da kai kama sun yi gulmaka Allah ya kyauta to waɗannan mutanen mutanen Halab Suriya ƙasar ƙasar Siriya Halab shine Aleppo ko suka rubuta wasiƙa zuwa ga wani malami mai suna Ahmad ibnu al-Azra'i sai suka game da wani mutum da yake sukan Ibn Taymiyyah faja'a fi jumlati jawabihi sai amsa musu yace ash-shaykh taqiyuddin ash-shaykh taqiyuddin ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ahadu a'immati al-islam al-a'lam malam ibn taymiya ɗaya ne daga cikin jigajigan limaman musulunci mashahurai kana rahimahullahu ta'ala baharan min al-buhuri fil ilm ba shakka wani teku ne cikin tekunan ilimi wa jabalan shamihan tsayayyen dutse ne la yakhtalifu fihi ithnani min ahli al-asl malaman da suke zamani da shi babu kwaya biyu da suke da sabani akan cewa malami ne wa man qala khilafa zalika duk wanda yace ibnu taymiya ba gogaggen malami bane ba mashahurin malami bane fa huwa jahilun sai dai jahili ne bai san me ilimi ba aw mu'anidun ko mai taurin kai mai ɗebabbe albarka muqallidun limithlihi wanda wani jahili mai ɗababbe albarka irinsa ya gaya mai cewa ibn taimiyya ba malami ne ya yana faɗa irin yadda wasu jahilan yadda rika yanzu suke duk wanda ka ji a faɗa ko a cikin yan meye shi ya san cewa ibn taimiyya malami ne kai ko a cikin aljanu aka yi da ibn taimiyya wallahi malami ka ga aljanu an ce sun fi mu zakakuranci ko haka ake cewa a cikin bayan wanda suka san su malami na malami yake su ne suka sa aljanu eh an ce ana ana ana ziga su da zakakuranci ko to ko a cikin aljinu ibn timiya malami inda ana magana fadin karatu da yawan istihdarin mas'aloli da iya ta'asili akan mas'ala babu wani fannin musulunci da bai da wannan kwanduwa a cikin sa wannan kuma wani abu ne da Allah ya masa kamar yadda zahabi yake faɗa cewa ba a taba ganin irin shi ba yace ni dai ban taba gani ba kuma shi ma bai taba ganin irin shi ba wa in khalafa an-nas fi ba'di masaila ko da ike ibnu taymiya ya saba wa malamai akan wasu mas'aloli to mu kiyaye kuma wannan babu wani malami da ya kai ilimin a kira shi da suna malami wanda bai da gara'ib ko mafarid babu shi babu wannan malamin sai dai na wani sufi na wani ko wani akuya cikin shi tafi ta wani kuka ya danganta da irin karfin muryarsa da karfin abokan gaban da suka yada abin da kuma wasu mulabasa na rayuwarsa amma babu wani malami da bai da wasu gara'ib da ya saba wa sauran malami babu shi sai dai kai baka sani ba kawai ka ce baka sani ba saboda haka dan ibn taymiya saba wasu malamai wani ba wani abu bane yana da abubuwan da ya saba wa malamai su ma suna da abin da suka saba mishi fa amarahu Allah fa amruhu ila Allah ta'ala al'amarin shi kuma yana ga Allah wal waqi'atu fi ahli al-ilmi wala siyama akabirahum min kaba'iriz dhunubi mala yace to aukawa cikin mutuncin malamai dukkan malamai ba ibn taymiya ba kadai musamman kuma manyan malamai wannan daga cikin zunubai ne masu girma ويقول الحافظ ابن ك... ابن عساكر رحمه الله ابن عساكر اتكل كتابه تبيين كذب المفتري يتي واعلم يا اخي وفقنا الله واياك لمرضاتي وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته ان لحوم العلماء annane kama to ne zama lalle su namu shine shine jam'in nama da sakwatanci go namun malamai rahmatullahi alaihim masmuwa suna da guba wa adatullahi fi hatki za ya ce kuma wa adata ya zama wa anna adata kenan wa adatan lahi fi hatki astari muntaqisihim ma'luma Allah yana da wata al'ada yana da wata sunna game da keta mutuncin tona asirin masu cin mutuncin malamai Allah bai kyale su haka kawai su ci banza li'annal waqi'ata fihim bima hum minhu bura'un bara'un amruhu azimun domin aukawa cikin mutuncinsu kana suka su da abin da basu je ba su gani ba al'amari ne mai girma wattanawula da a aradihim bizuri wal iftira'i marta'un wa khimun hakanan kuma wato kama mutuncinsu da tattaka shi bisa ƙarya da ƙirƙira wannan wani wajen kiwo ne wanda yake mai ƙaya wa ikhtilaqa wal ikhtilaqa ala man ikhtarahu Allahu minhum lina'ashi ilmi khuluqun zamimun wato kirkirar ƙarya ka danganta ga wani malami wanda Allah ya zabe shi dan ya ƙara raya ilimi wannan dabi'a ce abin zargi kaiwa malami shari ko ƙarya kace an bashi kuɗi kana ina aka bashi baka da wata shaida illa kawai cika bakinka ai an siye shi ai ai ai ba dan Allah yake ba ka shiga zuciyar shi ya zaka ka san niyyarsa malaman nan ba dan Allah suke ba dai wannan kalmomin ire-iren su malin yace wal iktida'a bima madaha Allahu bihi qaulal muttabi'ina min al-istighfar lahum liman sabaqahum wasfun karimun sannan kuma ka zama kana koyi da waɗanda Allah ya yaba musu waɗanda yace suna sun biyo bayan sahabbai da tabi'ai kuma suna nema musu istighfari to wannan siffa ce ta girma idqala musniyan alaihim fi kitabi a inda Allah ya faɗa yana yaba musu a cikin Qur'ani da yake cewa huwa bi huwa bi makarimil akhlaqi wa ziddiha alimun Allah shi yafi sanin halayen kirki da wanda ba na kirki ba Allah yace walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim asali ayat tana magana ne akan sahabbai cewa wanda yazo a bayan su in dai mumini ne to zai dinga cewa Allah ka gafarta mana da mu da ƴan uwanmu da suka rigaye mu da imani sahabbai su suka riga kowa da imani da haka duk wanda yake so ya zama na kirki sai ya nema musu gafara Allah ka gafarta musu to haka nan kuma aya tana da fadi cewa ai su ma malamai masu imani ne kuma kai da kake magana yanzu sun riga ka ne shi ka iya magana a kansu sun riga ka a zamani ko to kai ma idan mutumin kirki ne ka dinga cewa Allah ya gafarta musu malam yace walirtikaba linahayin nabi sallallahu alaihi wasallama anil iktiyabi kuma ka je ka hau kan abinda annabi ya hana sallallahu alaihi wasallama na gulma wa sabbal amwati da zagin mamata jasimun al'amari ne mai girma inda suna raye ma da sauki yanzu duk malaman da suka rasu suka riga suka shuɗe sawa'un na nan kusa ko na nesa kaga sun riga sun mutu babu yadda za a yi su yafe maka ka ce ka zagi malam jafar ka zagi malam albani ka zagi malam abakar gumi ka zagi nasirin albani ka zagi bin baz ka zagi uthaymin duk waɗannan sun riga sun kwanta al'amarinsu ya riga ya koma ga Allah Allah ya gafarta musu amma kuma suna da gaskin waɗanda a yanzu mutane suka mai da su abin zagi balantana kuma ibn timiya wanda ‘yan bid'a suka mai da shi karan bara to babu abin da kake ɗibo kanka sai illa tarin zunubai in ma da gaske ne sun yi wani kuskure wannan abin da kake yi za a wayi gari a kwashe duka kurakuransu a danka maka ne da sai ka basu da ubangijin da ya halice sun ba za ka yi cewa Allah ya gafarta masa ma sai ka shiru Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zagi matattu yace zaka fitar da na raye ya hana zagi matattu yace saboda sun riga sun riski abin da suka aikata sai ya kawo aya falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim wa qad iltaqa al-hafiz ibn asakir rahimahullahu bi alimin min ulama'il andalus barka ji wani labari na al-imam ibn asakir da ya bada labari a cikin tarihi dimashqa ya gamu da wani malami ba jahili bane jama'a ku ji malami is mutumin andalus ne ismuhu abu amir muhammad ibnu sa'adun wannan malami min atba'il madhhab zahiri dan zahiriya ne kuma da mun ji dai mazhabin zahiriya daga cikin asas din shi akwai raina malamai wa wasafahu ibnu asakir bi qawlihi wa kana ahfaza shaykhin laqituhu ibnu asakir yace yana daga cikin malamai mafiya karfin hadda dan taba gamuwa da su so da haka ba kan wallasa bane sai ce walakin afatuhul kabira sai dai babban matsalar da Allah ya jarabce shi da ita alwaqi'atu fil kibar aukawa cikin mutuncin manyan malamai da suka dade da shudewa wal kalam alaihim bisu'in da fadin mummunan magana akan su za a ce maliku ya ce sai su ce na ruwan mu da maliku shi Allah ya aiko malikun kaza irin wannan muguwan magana وقص الحافظ بن عساكر ما وقع بينهما من الفراق من أجل سلاطة لسانه ابن عساكر ya bamu labarin abin da ya faru tsakanin su har suka raba rana yace ba ni ba ka saboda sakin halshen shi wannan mutumi waqi'atihi fi a'immati hadha din yadda yake aukawa cikin mutuncin malaman wannan addini fa qala rahimahullah ibn asakir yace samitu aba amirin yaqulu zata yawmin wa qaddara dhikru malikin ibn anas rahmatullahi alaihi a ambaci maliku dan anas Allah ya kara masa yadda Allah ya mashi rama kawai sai ya ce jilfun jafin yace kai ai maliku din nan ba kauye ne mara zurfin tunani jaf wanda bai waye bai waye ba wa irin tukururun ba kauye ya kira maliku da wannan sunan mutumin da aka haifa a Madina ya raye mutu a Madina kai da aka haife ka a can wani lungu na Andalus wai kake ce mishi bakawi irin magana abin Abu Sa'id al-Khudri ko Abu Sa'id al-Khudri da aka ce mishi aka ce bai iya sallah bai ce ni da na rayu da Annabi ko mutumin kauyen Kufa yace ban iya sallah ba ce wannan magana akwai cin mutunci a cikin ta sai Sa'd ibn Abi Waqqas na'am ha kana ji sai yace dakhala alaihi Sham ibn Ammar fadarabahu bid-durra yace mutumin da yake sa a daki mutane Hishamu dan Ammar ya shiga wurinsa yasa aka dake shi. Da gaske ne Hishamu ibn Ammar mai kira'a din nan. Ya zo daga kasar su ta Sham, ya zo bai bi dokar da ake bi a makarantar Maliku ba. Bai zo da tazkiya ba, bai jira a bashi izini ya shiga ba, kawai ya shigo ya ce shi ya zo koyon katuni. Maliku ya ce a fita da shi. Zai yi gaddama ya ce in kun fita da shi ku mai horo. Yau da haka 'yan agaji suka ɗarra rankwashe shi haka aka mai wasu 'yan bulalu. da gaske ne wannan ya faru ya ta kuka ya ki tafiya kuma har aka watse shi kuma saboda yana da nacin ilimin maluku zai ce to shikenan tunda dai ka ci bugu ba komai zo a baka karatun kuma ya koya mai karatun shi han shamun shi bai yi zuciya ko ya zagi malamin ba shi da aka daka ko mun gane sai kai daga baya ka zo ka wani hukunci kamar abin da yan shi'a suke yi ne su ce ai Aisha ta ce wa annabi kaza da aka ta mai reni ta ce wa annabi kaza da aka bata kyauta ba shi annabin da aka wa magana shi bai taba kallama matsayin reni ba ya ce in in kin mutu ni zan miki wanka in miki sallah tace ba wani nan so kake na mutu kai aure yayi murmushi ya kawo hadisi tace to kai baka san Allah ya ce kaza ba yace ai dama haka ne ma'anar kaza ko misali hadisin hadisin wato hisaban yasira ya ganta da abin nan yace su wannan fata ce wai dawaki ne masu fuka-fukai ce a yana kika samu su ce kai baka sa annabi Sulaimana na doki mai fuke ba to idan wannan magana an ta mishi murmushi yake yi ya dauki abin wasa yarinya ce karama sai kai dan shi a sai ka zo a karshen duniya sai ka ce wai ta zagi annabi ne ta ci mutuncin shi da haka a tsine mata albarka to kai asuwa da abin da ta yi kuskure ne ko annabi ya kyale Allah ba zai kyale ta ba domin nan ta yi kuskuren sai da Allah ya yi magana ko har Allah ya musu gugar zana cewa za a canza mai irin ku sayyibatin wa abkara Allah sai da ya musu tankiya cewa da shi da muminai da mala'iku wallahi duka za su dauki mataki a kansu ran da ta yi abin da Allah bai ji dadin abin ta yi ba to irin wannan ne sai wani ya zo daga baya sai ya ce maliku abin da ya bai kyauta ba gaskiya ba haka ake yi ba yan yan yan yan yan wa qaratu alaihi to da ya faɗi wannan sai ibnu asakir sai ya gintsi ya ya kirga ɗaya kenan wa qaratu alaihi ba'da kitabil amwal wannan mutumi shi wannan wato ibnu sa'dun sai ya karantar da ibnu asakir littafin kitabul amwal na abu ubaidin al-qasim ibnu sallam wani sashi fa qala li yawman wa qaddama ba'da aqwali abi ubaida ana cikin abi ubaidin ne wannan babu tawo qala ma kana illa himaran mughaffalan la ya'rifu al-fiqha subhanallahi littafin da kanta aje karantawa sai shi wannan mutumin Andalus ya ce kaga wannan malamin jaki ne sakarai bai san fiqhu ba ya zagi Abu Ubaidin da wannan mugun zagin kaji irin barna wa hukeli anhu annahu qala fi Ibrahim an-Nakhai a'awar su'in kuma an taba bani labari ban ji da kunne na ba ya ambaci Ibrahim an-Nakhai malami cikin tabi'a yace wannan wato mai harari garken nan sakaran nan fajtama'ana yawman inda abul qasim ibnu samarqandi sai muka haɗu da shi wata rana a gaban wani malami suna abul qasim isma'il ibnu ahmad as-samarqandi malamin hadisi ne ya tarjuma a cikin sirr alamin nubala ya rasu shekara ta 536 cikin karni na shida kenan malami ne na usulul fiqh mai ilimi kwarai da gaske to fi qira'atil kamil ibn adi aka tare ana karanta littafin al-kamil na ibn adi al-jurjani fa hukiya ibn adi hikayatan an sa'di sai aka kawo wata hikaya fa qala yana bude baki kawai wannan dan dagajin nan kawai sai yace yakribu ibn adi inma hiya inma hadha qawlu ibrahim ibn yaqub al-jurjani sai yace ƙarya yake irin da muke yawan sakin kalmar ƙarya din nan ƙarya ne wannan abin da ibnu adi ya faɗa ƙarya ne wannan hikayar arwaito ta ne daga ibnu daga ibrahim ibn yaqub al-jawzani fa qultu lahu sai ni muna saki ran ce mishi haba haba mai gaggawa ai jawzanin shine as-sa'di din ai sai ya shiru thumma qultu ila kam nahtamilu minka su al-adabi ce kai walam wai har zuwa yaushe zamu dinga jura irin wannan rashin tarbiyyar taka ya isa ka تقول في إبراهيم النخعي كذا وفي مالك كذا وفي أبي أبيد كذا وفي ابن عدي كذا كذا جوانا كذا جوانا كذا جواني kai ba wanda ka daga wa kaba sai ce to daga yau fagadi ba sai kuma yayi fushi fa mai yakon ya tuba ya neman ma kanshi gafara wajen Allah wa akhadhathu ra'ada har ya fara kerkerwa kaga shine irin halin mutanen wato wanzani baya san jarfa kamar yadda bawo shi yake cewa shi ya aibata wasu amma shi yanzu an mai nasiha yana ganin nasiha ma cin mutunci ne wa qala yace kanal baradani wa ibn al-khasib ibn al-khasiba wa ghayruhuma yakhafunani yace kai kai ibn asakir ibn al-khadiba khadiba ko yace al-baradani al-baradani shine abu ali ahmad ibn muhammad al-baradani malami ne mutumin bagdad ya daga cikin mashahuran malaman hadisi a zamaninsa ya rasu 498 shi kuma wannan ibn al-khadiba shine muhammad ibn ahmad wani babban malamin karatun alkurani da hadisi shi mutum bagadaza wanda ya ya rasu 400 shi ma da 89 duka sanadar ma cikin sayar alamin nubala yace to waɗannan ma suna tsoro na ballantana kai wa alal amru ila an taqula li haza amma shine zaka zo kana mai wannan renin wayan faƙal lahu ibn samarqandi sai malamin da ke bada katin yace hadha bidhaka to an rama irin abin da kai ka ji irin yadda ake ji in ka zagi mutane duk wanda yake yawan aibata mutane zaka shi ko bai so a aibata shi shi ya iya wa mutane terere amma shi yana so a mai nasiha a asance ya iya tasayyud na kurakuran mutane amma bai so shi a ga kuskurensa in kuma kuskurensa sai ya sai da zai ba kanshi uzuri amma bai iya ba mutane uzuri wa qultu lahu sai nace mishi innama na tarimuka ma taramtal a'immata mu za mu girmama ka ne kawai matukar kana girmama limaman musulunci fa idza atlaqta alqawla fihim fama na tarimuka in dai zaka dinga sakin bakinka akan su to babu dalilin da ya samu girmama ka fa qala wallahi laqad alimtu min ilmi alhadisi ma lam ya'lamhu ghairi mimman taqaddamani wa inni la a'lamu min sahih bukhari wa muslimin ma lam ya'lamahu min sahih kaje nake ƙara zirmawa sai ce to wallahi ni din da kake gani in dai ilimin hadisi ne shakundum ne babu wani malami a zamanin nan irina yace kai buharin ma da muslimu ko ashe an taba irin wannan takadarin ashe wannan sun yi kama da takadarin can da Kano yace Buharin ma da Muslimu a cikin littafin su na san abin da basu sani ba a littafin wannan ai tayi kama da mai cewa inda zan tara Ibn Hajar sai yayi zufa da zan kama Suyudi da kyar za a kwace shi yace ruwa ma sai an sai sai an narka mai ne ko sai ne sai an tauna mai ashe yana da irin shi wallahi gashi ana wannan din da aka irin ƙasar da aka yi iri ɗaya ce Allah ya kyauta sai faƙultu lahu ala waje listihza'i sai na niko sai na maida abin zura da ce fa ilmuka idan ilhamun to ai ko inda sai dai kun wayi ake maka qala i wallahi ilhamun Allah ya kyauta wa tafarraqna ibnu asaki yace daga nan sai muka rabu dutse hannun riga wa hajartuhu sai na kaurace mishi to wannan shine mafita game da duk malamin da ka fahimci yana haka wallahi jama'a ko ƴaƴanka ne ke zuwa hadda ko wata islamiyya idan kana bibiyar su ka ji labarin malami mai irin wannan halayen wallahi ka hana su ka canza musu makaranta gara su zauna jahilai wallahi ka kwa musu irin wannan ilimin mai virus a ce malami wanda zai zauna akwai malamin hadda da zai zauna tsawon wuni yana zagin malamai ƴan uwan shi ƴan musabaka yana koya ma yaran mutane irin wannan mugun ɗabi'ar kai an kai ga akwai malamai masu aikawa da ɗalibansu masallatai sai suna kirga kurakuran limamai ranar juma'a ana hudu ba ko ana sallar mai sunanta sallar na da yake da azumi tahajjud su ba sallar suka bari ba sun ga ko sun zaba kurakurai to dan me zaka bari malami irin wannan ya zama shine malamin danka wata rana dan sai ya gagare ka wallahi sai ya zama musiba a cikin al'umma gara tun wuri ka janye shi daga wannan makarantar ah mun karanta a baya aka ce iyaye suna ce ma ƴaƴansu mun kawo ku maman maliku ta ce mashi na kawo ka gun rabi'a ka koyi ladabinsa kafin ka koyi iliminsa wannan yana cewa wato a gaba madina malar rabi'atu an san shi cewa malami ne mai mutunci hammata ta cikin gida ta san labarin shi kuma a haka suke ɗauko ‘ya'yansu su kawo saboda ‘ya'yan ba ga shi ne ya zama malikun nan ba inda an kai wannan ɗan gun wani ta ƙadari kana jin zai zama malikun nan da ake cin moriyarsa ba zai zama ba saboda haka jama'a mu gane wannan abinda zaka yi shine sai ka kaurace ma irin wannan majalisin ko irin wannan malamin wanda dabi'arsa shine fitina ta aibata malamai da zagin su da cin mutuncin su da da kuma kokarin kwaye musu sutura akan titi to ba malami bane wannan da za a koyi addini a gaban sa ba malami bane yace wa kana ba'du salafi idza dhahaba ila shaykhihi tasaddaqa bi shay'in wa qala allahumma astir aiba shaykhi anni wa la tudhhib barakata ilmi ilmihi anni wannan magana ana danganta ta ga Imam an-Nawawi tana cikin tazkiyatu sami cewa idan zasu je makaranta suna yin sadaka sadakan nan suka yi sai shi tawassuli ce ya Allah ka boye mana aibin malamanmu malaman da man dole suna da aibi amma mu kar mu gani saboda kada in mun gani haka ya haramta mana cin albarka ilminsu wa yuksha ala man yutliqu lisanahu ala fil ulama'i wa yaqau fi a'radihim su al khatimati wal iyad billah ana tsoratan ma wanda yake sakin halshe akan malamai yana cin mutuncin su ana tsorata mashi munan karshe zakara al hafiz ibn hajr fi tarjamati muhammad ibn abdullah ibn abi bakr azzabidi azzabidi haka ake karanta wannan ba a cewa azzubaidi zabidi ne sunan gari ne a kasar Yaman zabid al-faqihu shafi'i al-mauludu ama ashara wa saba mi'a yace wa huwa alimun sharaha kitab at-tanbih li abi ishaq ash-shirazi na shafi'iyya kenan fi nahu 20 mujalladan wa darasa ya karantar wa afta ya bada fatawa wa kathurat talabatuhu ɗaliban shi sun yawaita da biladish yaman washi ta hada zikiruhu ambatan shi ya yaɗu wa ba'u da situhu labarin shi ya kai nesa wa tuhufiya ya rasu shekara ta 791 bi zabida bayan ibn hajarin ya kawo wannan sai ya ce akhbaranil jamal al-misri muhammad ibn abi bakar bi zabida annahu shahadahu inda wafatihi wa qadinda la alisanuhu waswadda ran da zai mutu aka ga harshen shi na ta zazzagowa yayi baki kirin kaman harshen mashayin taba fa kanu yarawna anna zalika bisababi kasarati waqi'atihi fi shaykh muhiddin an-nawawi rahimahullahu ta'ala malaman garin da al'ummar garin suka ce suna ganin wannan mummunar cika wanda yayi ba ta rasa nasaba da al'adar shi da aka sani cewa ya mai da al'imamun nawawi karan bara nawawi kuma wani malami ne cikin waliyan Allah da bai mutu da bashin kowa ko mutuncin kowa ba don ka zo ka tasa shi gaba da zagi ba dole Allah na iya maka wato irin wannan ta'asa tun a nan duniya ga gare ga shi malami ne a ambace shi da alkhairi a ambace shi da ilimi amma ga irin cikawar da yi kuma waɗanda suka rayu da shi sai suka fassara cewa to wannan suna ganin yana da alaka da wancan halin Allah ya kyauta bari mu juya kasa din anan ko sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi